بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke ciki wani littafi mai albarka riyadus salihin من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ساتي دي قبا يومنا نوى شاتك وسقوف قوتا شعبان هجر مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا دريبو دا أربعين دهو wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun fara karanta babu qana'ati wal afafi wal iktisadi fil ma'ishati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi darura babi wanda yake bayanin kan al qana'a yarda da dan kadan abinda Allah madaukaki ya ba mutum na arziki ya yarda da shi kai yayi ka ganin cewa Allah bai mai ni'ima ba wal afaf da kamewa kai ya saki kanshi ya wulakantar da kanshi akan neman duniya wal iktisadi fil ma'ishati da tattali a cikin rayuwa wal infaq da ciyaswa wa zammi su'ali da zargin tsoroko min ghairi daruratin ba tare da darura ba mun tsaya akan hadisin Amr bin Taglib za mu tashi kan حديث حكيم إن شاء الله بن حزام قال المؤلف رحمه الله هكذا قال المؤلف رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تقول وخير الصدقة عن ظهر الغنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخسر أصغر أخسر وأن حديثي شبه من كرمته زام تاش كان حديث أبي سفيان ko amma iya da kyau mu koma kan wannan hadisi na'am Allah hadisin abu huraira ne za mu tashi kan hadisi na 537 shahin ne ban dago ba na'am قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce miskini ba wanda yake yawo cikin mutane ba wanda loma guda ta maida shi loma biyu ta maida shi ya roƙa a bashi abinci yau a bashi gobe so ɗaya ko so biyu ko loma ɗaya ko loma biyu wata muratu wata muratan ba mutumin da zai roƙa ba a bashi dabino ɗaya ko dabino biyu kenan ma'ana nan ba mutumin da za a bashi dan abu kaɗan kawai wuce walakin almiskin alladhi la yajidu ghina yughni abinda ake nihi da miskini na hakika shine mutumin da baya da samun wata wadata wadda za ta wadatar da shi abin da zai wadatar da shi daga bukatar shi baya da shi wannan shi ake cewa miskini wala yuftanu lahu fa yutasaddaqa alai kuma mutane ba sa lura da shi sa hankalta da yanayin da yake ciki balantana ma su bashi sadaka ba a ganewa a fahimci me yake wace irin rayuwa ce yake ciki balantana ma mutane su yi tunanin wannan wane ya kamata a taimaka mishi a bashi sadaka wala yaqumu fa yas'alu an-nas shi kuma bai ya tashi ya roki mutane Allah ya sanya mai kana'a da afaf kamewa iya ganin idan ya roƙi mutane ya zub da mutunci shi to wannan shi ake cewa muski ba mutumin da in ya matsu ba zai je ya roƙa ko kuma ko bai matsu ba zai je ya roƙa wannan shi baya yawo cikin mutane ya kame kanshi kuma bai mallaki wani abin da zai wadatar da shi daga abin da bukatun shi baya da abin da zai biya bukatun shi mutane bisa hankaltar da yanayin da yake ciki sannan kuma baya tambayin mutane wannan shi ne miskini cikakke a ƙarshen wannan hadisi wannan hadisi shi ne ƙarshe na wannan babi hallo hadisin sauban قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة وزال صلى الله عليه وسلم daga cikin hadisin da Sauban radiyallahu anhu ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne wanda zai bani garantin ba zai tambayi mutane ba komi kai ya roki mutane wani abu wa takaffalu lahu bil janna ni kuma zan bashi garantin aljanna abu ne wanda yake da musamman ma inda bukata da wahala akwai yanayin da mutum zai shiga duk da cewa mun ga can baya babu lahi in an shiga cikin matsatsi bayan da za a yi ba a ci ba ba a sha ba ga iyalai bayan da za a yi dole a tambaya to amma tambayar da kawai mutum ya zo ya roƙa saboda morewa da holewa da al'amarin duniya saboda kyalkyali na duniya ya matsa mutane da tambaya to irin wannan idan mutum ya kame to Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi garanti shiga aljanna fa qultu ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tambaya Sauban radiyallahu anhu yace ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ba da wannan garantin da ba zan roki kowa ba fakana la yasalu ahadan shay'a sabani sai kasance bayya roƙon wani ko menene ba wanda yake roƙo rawahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi bi isnadin sahih da isnadi mai kyau wa ana abi bishr qabisa bin al-makhariq radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi bishr qabisa dan makhariq wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kalaji tahammaltu hamalatan na ɗauki nauyi na kan na haƙƙi ne na akan wani ya ba wani ya kasa bashi saboda bai da hali ni kuma na ɗauki nauyin wannan ni zan bada alhali ni ma bada da wannan hali wannan ita ce ake cewa hamala saboda kashe wuta da rigima ka zo ka ɗauki nauyin da yake kan wani wanda wancan zai bada shi shi ne ce na ɗauki wannan nauyi fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zuwa manzon Allah wanda tsira Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi na ce mishi as'aluka fiha ina roƙonka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da a taimaka mu aka bisa wannan nauyi da na ɗorawa kaina in biya shi wa aqim hatta ta'tiyana as-sadaqa fa ta'mu fa na'muru laka biha tashi har zakka ta zo mana kuma za mu yi umarni a baka wannan zakka ka je ka ba wani ka biya wancan mutum thumma qala sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya qubaisatu innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin ka sani roƙo baya halitta sai ga mutane sai ga mutane guda uku رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها mutumin da ya ɗauki nauyi irin wanda ka ɗauka bashi ne yake kan wani saboda tsoron rigima ka gama ka ce na ɗau wannan bashin wannan a kaina to wannan ya halatta ga mutum ya nema ya roƙi mutane domin ya samu abin da zai biya wannan bashi hatta yusibu har kuma da zaran ya samu abin da zai biya bashi wannan ya kame tambaya ya kame roƙon mutane ke sun mai yumsiku zala sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan sai kame daga roƙo wa rajulun asabatu ja'ihatun ishtahat malam da mutumin da wata musiba ta samu dukiyar shi ta tahiyar da dukiyar shi dukiyar shi ta halaka fa halat lahu almas'alatu hatta yusiba qawaman min aish shi ma wannan roko ya halitta a gare shi har ya samu abin da zai tsaya da tsatsan shi ya samu madogara na abinci auƙala sidadan min aishi abinda zai toshe ya taimakawa rayuwar shi wa rajulun asabatu faqatun da mutumin da mugun talauci ya same shi faqa talauci na kai karshe hatta yuqala thalathatun min min zawil hija min qaumi har a samu wasu mutane ma'abuta kwarjini kwarjini manya-manyan mutane dattijai adalai wanda za su ce laqad asabat fulanun faqatu su ma shaida su mai shaida su ce ai wani wallahi talauci ya same shi kare arziki ta same shi fa halat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish shi ma ya halatta ya roki mutane har ya samu madogara ta rayuwa yanda zai ce ya sha au qala sidadan min aish ko kuma abin da zai toshe matsalolin rayuwar shi fama suwa hunna kuma bayan wa'annan halulluka guda uku min almas'alati na roƙo ya qabisatu sukhtun ki manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma bayan wannan ya kai kabisa to roƙo zalunci ne haramun ne ya kulu ha sahibu ha suhtan wanda idan ma'abocinta ya samu abin da ya roƙa to zai ci shi ne da zalunci da haram ka duba ka gani yan uwa don musulunci musulunci addini ne na tsayuwa dogaro da kai ba da ba addini bane na kwanta da kaya mutum ya zanna kawai sai ya sa roƙo shi ne sana shi ba alkhairi bane kuma za mu ga hadisin da yake gaba yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wani sahabi ya zo ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kana da dinari kana da kaza kawo aka je aka sayo gatar ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka je ka yi ce ka lafto shi a bayan ka ka saida ka biya bukatun ka haka biya bukatun wani shine mafi alkhairi a gare ka da ka tambaye mutane sun baka ko sun hana nan ragwanci ba a cikin addinin musulunci yake addini ne addini ne wanda yake koyawa mutum izza da dogaro da kai قال الحمالة بفتح الحاء أو حاء فتها أن يقع قتال ونحوه بين فريقين shine rigima ko faɗace-faɗace ya afku tsakanin mutane ko ɓangarori guda biyu fa yuslihu insanun bainahum ala malin sai zamanto wani mutum ya nemi kawo gyara tsakaninsu ya gyara tsakaninsu a bisa wata dukiya ya tahammalu wanda zai dauki nauyin ta wa yaltazimu ala nafsi yaltazimuhu ala nafsi kuma ya tsorawa kanshi wannan nauyi kawa ne ni na sai wannan rigima ni zan bada ni zan biya abinda kake bawa kake biwa ne qal wal ja'ihatu al afatu tusibu malal insani shine alluba ko bala'i da yake samun dukiyar mutum wal qiwam bi kasri kace qiwam da kasra kawa qaf kasra al qaf wa fathuha kuma kace qawam qiwam ko qawam luga ce guda biyu huwa ma yaqumu bihi amrul insani min malin wa nahwi shine wanda al'amarin mutum yake tsayawa na dukiya da abin da ya kamata kama da shi والسداد بكسر السين السداد أو سين كسرة ما يسد حاجة المعوز كو معوز ويكفيه shine abin da zai biya bukatar wanda mabukaci kuma ya ishe shi walfaqatu alfaqar faqakin nan talauci walhija al'aqlu ma'abuta hankali da dattijanci nan za mu tashi karatunmu kenan wannan kuma kara hadisin abu huraira madagai man karanta shi قول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس فيسأل الناس العلامة Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah bayan ya ambaci wannan hadisai dan tsokaci ya sharhi akan su yace hadhihi al-ahadith fi bayani wa'id min man sa'ala an-nasa amwalahum bighairi darura yace wannan hadisai akwai bayani cikin su ga narkon azaba ga wanda yake roƙon mutane dukiyoyinsu ba tare da larura ba fa fi hadisi abi hurairah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kala ya zo a cikin hadisin Abu Huraira manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran wanda ya roki mutane yake roƙon mutane dukiyoyinsu saboda ya tara duniya ya tara arziki fa inna ma yas'alu jamran ba abin da yake rokawa kanshi sai garoshin wutar jahannam falyastaqil aw liyaksur liyastakthir in iya so ya rage ya bari in kuma iya so ya ta yi ya yi wata roƙon mutane ƙala ya ali ana nihin man sa'alan nasa amwalahu liyakthura biha malahu wanda yake roƙon mutane dukiyoyinsu saboda ya tara dukiyar shi ya dada dukiyar shi fa yana ma yas'alu jamran ba abin da yake roƙo sai garoshin wuta fal yastaqil aw liyastakthir to ko dai yayi kadan ko ya dada yayi da yawa in istaksara zadal jamra alai kenan idan ya waita to gurguroshin wuta ya yawaita akan shi kenan ina ya ƙara dadawa azaba tana karuwa wa in istaqalla qallal jamrata alai qallal jamratu alai in kuma yayi kada kadan ya roka kadan sai zama to azaba kadan ce akan shi wa in taraka salima min al jamr in kuma ya bar roƙo to shikenan ya kubuta daga wannan azaba ففي هذا دليل على أن سؤالا على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب ما لنشي wannan a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa roƙon mutane ba tare da bukata ba na daga cikin manya-manyan zunubai inda ka'ida ce ba Allah baya azabtar da bawa sai da abin da ya zama to zunubi ne ba shi kadai na daga cikin alamu na na zunubi mai girma Allah ya yi wa mutum narkon azaba mai galgadi da azaba zai azabtar da shi ya aikata ko ya bari sun mazakara a hadith minha anna man anzala hajatahu wa faqatahu bin nas sannan ya ambaci hadisan da a cikinsu cewa dukkan wanda ya mika bukatar shi da talaucin shi bin nas ya mika wa mutane bai runguma Allah da su bai rungumi mutane su biya mai bukata fa innahu la tuqda hajatu wannan ba a biya mai bukata shi li'anna man ta'allaka shay'an wukila ilai domin duk wanda ya ratayu da wani abu ba da Allah ba to sai a dogarar da shi zuwa wannan wannan da wannan zaka ga wanda ya ratayu da boka shi in ba wajen boka yi ba to hankalin shi ba kwanci yake ya ga boka shi ne zai yake mai maganin abu kaza abu kaza ko wani malami ko wani abun kaba abin da kama da haka ko kuma wani aiki wanda yake ya saba shi ganin yake wannan shi ne kawai rayuwar shi in ba shi ba bayan da za a iya samu arziki ko abin da ya kamata to Allah sai dogarar da mutum ya zuwa wannan abu waman wakkala man waman waman wakkala ila nasi amra shi ko dukkan wanda ya dogarar da al'amarin shi zuwa mutane fa innahu kha'ibun la tuqda hajatu wannan zaka same shi kha'ib tababbe ne baya samun baya biya baya samun biyan bukatar shi wa yastamiru da'iman yas'al kuma zaka ga kullun iya roƙon mutane wala yashba kuma baya koshi saboda Allah madaukaki ya zare albarka da cikin abin da zai roƙa tunda ya dogara da mutane wa man anzalaha billahi wanda kuma ya sabkar da bukatun shi roƙon shi da talaucin shi ya dangana shi zuwa ga Allah wa atama da Allah ya dogara da Allah wa tawakkala alaihi yayi tawakkuli ga Allah madaukaki wa fa'ala al asbaba kuma bai kwanta ba sai da ya tashi in dukiya ce yake nema sai da ya tashi ya ɗauki ya kama hanyar sababin da zai samu dukiya kasuwanci ne noma ne kiwo ne aiki ne bai zamna ba allati amara biha wanda Allah madaukaki umarni da wannan sababi a shar'ance fa innahu yushiku an tuqda hajatu to wannan abu ne mai gaugawa kiris ya aikata Allah zai biya mai bukatar shi لأن الله تعالى عز وجل دوما الله مي غرما دبوا يقول iya cewa ومن يتوكل على الله فهو حسبه dukkan wanda ya dogara da Allah to Allah shine mai ishin shi inna Allah balighu amri lalle Allah madaukake shine mai isas da al'amarin shi shine mai kai karshe ya bada abinda aka nema wanda aka dogara ga Allah madaukake wa zakara haditha qabisa haka mala ya ambaci hadisin kabisa annahu jaa yasalu yasalu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi hamalatin tahammalaha cewa kabisa ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallama iya roƙon manzala sallallahu alaihi wasallama ya taimaka mishi a bisa wannan nauyi da ya turawa kanshi fa amarahu an yuqima indahu hatta ta'tiyahu as-sadaqa akim sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarni ya zamna wurin shi canca mai akama na zama ba na tahiya ya zauna wurin shi har sai lokacin da zakka ta zo fa ya amuru lahu biha azala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bashi wannan zakka wa zakara sallallahu alaihi wasallam sannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ambata annal mas'alata la tahillu illa li wahidin min thalathati sharo ko baya halitta sai ga wannan ɗaya daga cikin mutanen wannan guda uku rajulun tahammala hamala yani iltazama fi zimmatihi li islahi zatul bayt wanda ya dorawa kanshi nauyi saboda ya kawo an gyara tsakanin mutane ko bangarori da al'amarin su lalace fa hada yu'ta wannan in ya roka za a bashi walahu an yas'al kuma iya da haƙƙi ya roka hatta yusibaha har sai sai sai ya samu wannan dukiya thumma yumsik wala yas'al sannan ya kame ba zai saki tambaye wani ba wa rajulun akhar asabatu ja'iha ishtahat malu da mutumin da wata alloba ko bala'i ya ta yadda duke shi tanar misali gobara wa garak misali cin ruwa ruwa ya cinye duke shi wa gairi zalika ko kuma abinda aka yi shi kwanan nan girgizar ƙasa ba ka ga mutanen da suka malle miliyoyin dola suka malle gidan daji a kawai gari ba su da komi Allah ya rogazar da abin shi dona ya halitta su yi roƙo su roƙa har lokacin da Allah ya ba su dama yadda za su tsaya su samu madogarar rayuwa qala fa yas'al hatta yusiba qawaman ko qiwaman min aish wa thalith na uku rajulun kana ganiyan mutumin da da mawadaci ne mai kudi ne faftaqara biduni sababin zahir kawai sai talauci ba da wani sababi ba wanda karara wanda zaka an san wani da kudi kawai aka waye gari ya talauci baya da wannan dukiya nam wa biduni ja'ihatin ma'luma ba wata alloba bace ba sannan na wanda ta same shi fa hada lahu an yas'al shi ma wannan ya samu ya roka lakin لا يعطى حتى يشهد ثلاثة حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه sai dai in ya roƙa ba za a bashi ba har sai an samu mutane guda uku ma'abuta hankali daga mutanen shi wanda za su mai shaida bi an bi annahu asabatu faqa su ce ai tabbat wani talauci ya kama shi fa yuta bi qadri ma asabahu min al faqr sai a bashi gurgudan abin da ya same shi na wannan talauci qala fa haula thalathatu hum alladhina tahammala lahum al tahillu lahum al mas'alatu وما سوى ذلك فإن رسول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما سواهن من المسألة ya qabisati suhtun ya'kuluha sahibuha sultan kuma bayan wannan mutane guda uku wanda an halatta musu su yi roƙo to kuma bayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma bayan su ya kai kabisa to wannan zalunci ne ko haram ne wanda ma'abocin roƙon wannan yake ci shi da zalunci ko da haram qala wasuhtu huwa al-haram suhut kinnan shine haram summiya suhutan an sanya mai wannan suna taken suhut li'annahu yashatu barakatul mal domin na janye albarkan dukiya wa rubbama yashatu al kullu mai yiwa ma wani lokaci gaba ɗaya dukiyar ma ya janye ta fa yakunu alaihi afatun wa garamat sai kaga dukiyar ta shiga wani bala'i ya shiga cikinta da jula da abin da ya kama da haka da me yake da suna in kayi laihi wanda za a ma a ma tara da tara da abin da ya kama da haka ta zo ta sai dukiya tax nam tashatu malahu min asli wanda za ta tahiyar da dukiyar shi gaba daya ina ga lokaci yayi kuma sabon babi ne za mu tashi sai mu tsaya kan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب